الرحيم باب علامات الإعراب للرفع منها ضمة وهو ألف كذاك نون ثابت لا منحذف فالضم في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجاع العابد وجمع تأنيس كمثل وجمع تأنيث كمسلمات كمسلمات وكل فعل معرب كيأتي والواو في والواو في جمع الذكور السالم والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم أولو المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولا أب أخ حم وفوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا وفي المثنى نحو زيدا الألف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka wannan darasi shine na biyar a cikin wannan manzuma mai albarka mai suna da addurratul bahiyya fi nazmi matnil ajin rumiya ta sharafuddin yahya al'amuridi rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin waƙe a rubutu na zube wanda aka fi sani da al'ajin rumiya a wannan rana ta litinin da ake gabatarwa kowane sati a 11 ga wata al-muharram shekara da 1442 wanda ya daidai da 31 ga watan 8 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu tashi babu alamatul i'rabi kamar yadda ya karanta wanda mun tsaya ne a darasi na hudu akan babul i'rabi mun yi bayani cikakke akan abin da ya shafi al-i'rab tun daga ta'rifin sa da kashe-kashen sa da abin da ya kama da wannan to wannan kuma zai yi mana bayani akan alamal i'rabi eh ma'ana waɗanne alamomi ne da za su sa ka gane i'rabi to su ne za a yi muna bayani a nan da yake shi a malam ibnu ajurum ya kulla wannan babu ya same suna da babu ma'rifati alamatul i'rab to shi kuma da yazo sai ya cire ma'rifa sai ce kawai babu alamatul i'rab to duka dai abu abu ɗaya ne lirraf'i minha dammatun wawun alif كذاك نون ثابت لا منحذف yake cewa lirraf'i ya tabbata ga raf'a minha daga cikin alamomin li'rabi dammatul wato akwai damma wawun akwai wawun alif akwai alif na hudu kazaka nunun sabitu akwai nunun tabbatacciya lamun hazif banda nonon wadda take mai gogewa wadda ba ta tabbata wani dalili na sa a shafe ta to wannan su ne alamatun rafi guda hudu ta farko ita ce al'asuliya ita ce abamma sau da haka bamma ita ce asali amma da wawun da ainihin alif da kuma nunun sabitun duka wayannan furu ne rassa ne sukan zo ne don su wakilci ita bamma ne saboda haka wadda asaliya wadda ta asali ta ce abbanma da saboda haka alamatun rafi sai ka ce guda hudu ne sai dai kashi biyu ne akwai al'asaliya ita ce abbanma akwai alfar'iyya ita ce alwawu wal alif wal nunu sabit kuma banda lamun hazif ba ana nufin nunu wadda aka goge ba kamar yadda zai yi bayani nan gaba to zai maka bayani akan kowane wuri ga wuraren da suke tahowa ga ainihin alama alama ga rafa'adi sai ya na farko faddammu ita damma fismin mufradin takan zamo alama ga raf'a ga suna mufradi ya an ce suna mufradi shine allazi laysa bi jam'in wala musanna eh shi yake nufi da mufradi duk sunan da ba jam'i ba kuma ba musanna ba to shi ake magana anan nan jam'in ma ya zamo jam'ul muzakkar as-salim eh duk sunan da ba jam'il muzakkar as-salim ba sannan kuma ba musanna ba to ana kiransa mufrad kuma dhamma takan zama alamar rafa a gare shi sai ya baka misali yace ka ahmadi ka ahmadi kama ahmad haƙƙin sai yace ka ahmada saboda ahmada mamnu'un ne min as-sarf limaza li'annahu jaa ala sigati af'ala yazo da sigar aiki cikin mawani tasrif lilismi shine akwai suna ya zo da siga ta fi'ili to in ka kula ahmadu akwai siga ta fi'ili a ciki kamar yadda zaka ce aqra'u kaga wazanin ɗaya ne afa to duk suna wanda ya zo da irin wannan siga mamnu'un ne min sarf mamnu'un ne min sarf to amma ya ya sarrafa shi ne saboda rurar waka ba zai a ce ka ahmada ba sai dai ka ahmadi ya fi kyau to in ka ce ja'a ahmadu ja'a ahmadu shi ahmadu mufradi ne a nan ya zo fa'il fa'il kuma marfu'un kamar yadda zaka ce ja'a fi'ilun madin mabniyun على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه مجرد أحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر حكى إن يزو مبتدا أحمد أحمد قائم أحمد قائم أحمد أتيك وكذا أحمد أنا مبتدا اسم مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to haka dai da sauran wurare kamar in ya zo na'ibul fa'il kamar duriba ahmad duriba ahmad haka in ya zo ainihin wato khabaru inna ko kuma ya zamo ismu kana to duk wa'annan wurare yakan kasance marfu'un wa alamatu rafihi ad-damma eh na biyu wa jam'i taksirin haka kuma akwai jam'u taksir wanda shi an sha bayaninsa jam'u taksir yana iya shiga ɓangaren mata yana iya shiga ɓangaren maza ma jam'u taksir a babin maza za ka yi cewa abdullabu at-talamiz wannan duka menene ko az-zuyudu jam'u zaidin azuyudu haka kuma yana iya shiga ɓangaren mata kama anniswatu alhunudu jam'u hindi alhunudu alhunudu jam'u taksirin ne haka anniswa shi ma jam'u taksirin ne to duk wani jam'u taksir taksir shi ma marfu'u ne wa alamtu rafihi ad-damma kusan duk irabinsa ɗaya da ainihin alismul mufrad duk inda suna mufradi yakan zo marfu wuraren da muka ambata to shi ma jam'u takasir yakan zo shi ma jam'u takasir yakan zo so da haka zaka iya cewa ja'at talamizu ko ja'at talamizu don shi fi'ilinsa jam'u takasir kana iya sa mai ta'ut tanis in ka ga dama kuma kana iya cire bai ta utanis kamar yadda kowanne qur'ani ya zo da shi wa qala niswatun ba ce wa qalat niswatun sai aka ce wa qala niswatun eh wa qalatil arabu kaga nan an same ta al arab jam'u arabi shi ma kaga jam'u taksir ne an niswa shi ma jam'u taksir to kana da haƙƙin ka sa musu ta'un ko kuma kai ne eh illa dai dole ka mai da shi mafuradi jami'i ba za ka ce ja'ut talamizu ba a ja'a za ka ce shi ne alhariri yake faɗa a mulha wa wahidil fi'ila ma'al jama'a ka ƙaulihim sarar rijalu sa'a wa in ta sha fazil alaihi ta'a na hawishta ta tsoratu na shita'a wannan mulhatul i'rab yace wa wahidil jama' ka wa wahidil fi'la ma al jama'a in aka samu suna na jami'i ko an ka samu jami'i to fi'ilin sa kamar yadda shi mufradi kaga gawo shi a jami'i eh kaga gawo shi a jami'i sai yake cewa ka kaulihim kamar fadin magana su cewa sarar rijalus sa'a mazaje sun yi tafiya awa daya to wa in tasha in kuma kaga dama fazid alaihi ta'a sai ka kara masa ta'a ta'un ta'u ta'ani sai ka ce sarat saratir rijalu ko sarar rijalu saratir rijalu kamar yadda aka ce qalatil a'rab in kaga dama ka kara masa ta'u in kaga dama kuma ka bar shi hakan yace nahawishtakat uratu nashita'a kawai misalin da suke faɗa marasa sutura cikakka daga cikinmu to sun kawo kukan cewa sanyi ya yi musu yawa sanyi na cutar da su kunturu na cutar da su to wannan kenan shi jam'u taksir haka ake mu'amalantarsa amma jam'ul muzakkar salim shi ba a sa masa tawun kawai zaka ce ja'al muslimuna ba zaka ce ja'atul muslimuna ba ja'al muslimuna haka za ka kawo shi fi'ilinsa za ka mai da shi mufuradi amma ba za ka same ta'u ta'anisi ba kamar yadda ake wa jam'u a taksir suna da bambanci suna da bambanci shi kuma jam'ul muwannas as-salim shi ma ta'un za ka sa masa shi kuma dole ne ka sa masa ta'un ja'at hindatu amma shi ma za ka kawo shi a matsayin mufuradi ba za ka ce ja'a hindatu ba saboda hindatu jam'u hindin hindin kuma mu'annas ne haƙiƙi to shi yasa ake duk wani mu'annasi haƙiƙi ana kawo masa ta'ut tanis akwai kaɗan daga cikin larabawa da suke kawo fi'ilin jama'a da jami'i za su ce zahabu tullabu ƙara'ut tullabu haka suke cewa ba su ce a ƙara'ut tullabu ana kiransu da lugatu akaluni albaragif akaluni albaragif haka suke cewa madadin akalatni albaragif eh to sai su zo su ce akaluni albaragif eh albaragif to lugasu tana da rauni lugasu tara da rauni abin da ya fi shi ne kowane irin jam'i ana mai da fi'ilinsa mufaradi wannan shi ne saboda haka za ka iya faɗan wannan kamar misali ya ce ka ja al'a'abudi shi ma haƙƙinsa al'a'abudu ya kamata jam'u abdin wannan jam'u takasir ne kuma jam'u ƙilla ne li'annahu ala wazni af'il af'ili to duk wani jam'i da ya zo da wannan siga kusan sigogin hudu ne ko biyar to ana kiransa jam'u ƙilla daga cikin sigogin shi jam'u a taksir to kaga kaɗin nan ai bi ma'anan mislu ai mislu ja al'abudu mislu ja al'abudu wannan kawun ma'anarta mislu ba ta tashbihi ba ce irin waccan ba ta harafi ba ce kai a nan ismiya ce to ja'a shine mahallin shahid fi'ilun madin mabniyun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu mujarrad al-a'budi sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi hmm? wa alamatu raf'ihi kun yi shiru aha al'a'abudi an ka ce ba al'a'abudu ba ja al'a'abudi al'a'abudi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi الكسرة المقدرة على الضم الكسرة الضمة المقدرة على الكسر لضرورة الوزن شيني هكذا كبنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الكسر أه. لضرورة الوزن لضرورة الوزن إيه. تشيس أكتشي أعبدي ba ce al'abudu ba to wannan shi ne haƙi in ka ce abdan matu zahira to ina zan matake a zahi sai dai a kaddara ta da ba wage sai a hankali to wuri na uku wa jam'i ta'anisin da kuma jam'u ta'anis shine ka muslimatin ka muslimatin jam'i na mata ko yawa shi ba jam'u taksir ba ne jam'u mu'annas as-salim ake kiransa misali zaka ce ja'at muslimatun ja'at muslimatun musulmai mata sun zo ja'a fa'ilun madin mabniyun al-fath la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu mujarrad والتاء علامة التأنيث مبني على السكون لا محل لها من الإعراب مسلمات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث السالم لأنه تولى شيني kaga shi ma damma ta zama alamar rafa a gare shi to sai wuri na hudu yake cewa wa kulli fi'lin ma'rabin haka kuma damma takan zama alamar rafa ga duk wani fi'ili ma'rabi mali ya ce duwani ai fi'ili ma'urabi guda ne saboda ga kawo kullu a nan ta hasilu hasilin ne cikin kashe-kashen ayyuka guda uku fi'ili guda ne ma'urabi to amma a mazhabar su ta malaman kufa su fi'ili biyu ne an ma'urabi an ma'urabi to amma dai nan yana nufin alfa'ilul mudari shi kadai ne mafarabi bisa zance mafi inganci sai ce ka ya'ati yana zuwa ka ya'ati ai mislu ya'ati eh ka ka din nan da yake ta ambata duka bi ma'anar mislu ismiya ce ba harfiya ba ma'ana ya'ati zaidun zaidu yana zuwa eh ya'ati sai ka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها أه؟ الثقل يا شيخ بعد تأذر بقى. منع من ظهورها الثقل لأن الياء يسقل تحريكها صبرا مؤتل الآخرين دعوا في إلي كشي بيوني كما يدى سونا ما كشي بيوني سونا أكوي مؤتل الآخري أكوي صحيح الآخري haka shi ma fi'ili akwai mu'tallul akhir akwai sahihu al-akhir to sai ce wal wawu fi jam'i dhukuri salim kasalihuna hum ulul makarimi haka walwawu yanzu ya gama da mi da abdamma al'asiliya yanzu zai shiga alamatun raf'i alfar'iyya kashi na biyu su ne guda uku da suka rage alwawu da kuma al'alif da nunu sabit to ita kuma wawan tana zama alama ga raf'a fi jam'i zukuri sali ga jam'i na maza wanda yake ya kubuta daga ainihin juyawar mufuradinsa ina misali yace kasalihuna eh kaga kadin nan shi ya nuna maka ismiya ce da harfiya ce hakkin sai ce kasalihina sai ce kasalihuna ai mislu as-salihun kamar misalin da ake bayarwa as-salihuna mutanen kirki hum su damirul fasli ulul makarimi su ne ma'abuta karanci su ne ma'abuta kyaututtuka da ainihin wato baiwa kaga as-salihuna anan ismun ne marfu'un bil ibtida eh eh mubtada ne anan ismun marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi al-waw niyabatan an ad-dhammi li'annahu جمع المذكر السالم والنون يعوض عن التنوين بالاسم المفرد هم ضمير فصل نشي كوي ulul makarimi shine khabar dinsa ulul makarimi shine khabar dinsa saboda haka mahallin shahid anan shine alwawu kenan wawun takan zama alamar raf'a gami ga jam'ul muzakkar as-salim wannan kuma nunun ta musanya ce ta tanwini dan asalin sa salihun salihun kaga akwai tanwini to wannan tanwini bai yiwa kuma ya bayyana a jami to shi yasa haƙƙinsa sai aka canza shi sai aka kawo nunin sai ta wakilce shi shi yasa ake cewa nunu yawa na anit tanwini filismi al mufaradi akwai jam'ul muzakkar a suratul fatiha nawa yazo nawa ne guda nawa ne fatiha ma sai an tsaya lalabe eh eh jami'in muzakkar ne eh magadubi jami'i ne ƙaishu jami'i ne magadubi fassara mana shi me ya fassara shi da Hausa maghdub ghayril maghdub ba eh wani yahudu to ai kai kace yahudu shi qur'ani bai ce yahudu ba ghayril maghdub eh na'am الضالين to wannan shine jam'i jam'u dalin hmm to alalamin ne da kare kawo jam'i ne muzakkar as-salim hmm ya alam me ya mufradin sa alam alam mufradi ne hmm me ya alam kina haka ne babu babu kata a kawo jami eh sai dai a ce rabbil alam kawai ya wadatar ba sai a ce rabbil alamin ba to a bincika wannan jam'i ne jam'u muzakkar ne ko ba jam'u muzakkar ya kamata a lalaba wannan ba dalili ba ne laisa dalila laisa dalila mulhaqun ake kiransa mulhaqun bi jam'il muzakkar as-salim ba jam'il muzakkar as-salim bane ka fahimta yawa amma za a yi mu masa mu'amala irin ta jam'il muzakkar as-salim amma ba a kira ne jam'il muzakkar as-salim to sai wuri na biyu كباءتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولا to haka wawun kamar yadda take zuwa ga sunaye guda biyar to takan zo ta zama alamar rafa a cikin sunaye guda biyar wanne sunaye ne wahaya ba wahiya za ka ce saboda kabbaitin ya kare su ne waɗanda ta'ati sukan zo alal wila bisa tsari bisa jerantawa asalinsa alal wila'i ne sai aka shafe hamza saboda wazani ga sunan abun akun hamun wa fuka zujara kullun mudafan mufradan mukabbara ana kiran su al-asma'u al-khamsa a wurin malaman kufa eh su biyar suka tsaya amma malaman basara da mafi yawan malaman nahu al-asma'u sita ake kiran su kamar yadda mun sharhin su a karatun mu na tuhfatul wardiya karatu wancan satin so da ka su ma wawun takan zama alamar rafa gare shi za ka ce haza ahu zaidin misali ko ja'a ahuka za ka faɗi haka bilwawi to wawun takan zama alamar rafa gare su ja'a ahuka ko haza ahuka يتي نيابة عن ضمة جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إيه لأنه مجرد آه حقق ما أبو زي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه اسم من الأسماء الخمسة أو الستة التي ترفع بالواو نيابة عن الضم وهو مضاف والكاف مضاف إليه هو ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه تولى واو كينا to haka duk za ka kawo su abun ahun hamun fuka zuja saboda mai dai sun ƙarin bayani kamata ya saurari wancan darasi zai samun fa'ida yadda yanzu ba sai mun sake tsayawa don suna da bayanai masu tsawo wanda shi ya kawo shurut wasu daga cikin sharuɗan yi musu wannan li'irabi kun san ma ambata cewa li'irabin su kashi kashi ne ko yawa akwai masu yi musu li'irabi da mi da wannan huruf ɗin guda uku da alwawu fi mahallin rafi da al'alif fi mahallin nasbi da aliyau fi mahallin aljarri da kuma sabanin larabawa da suke kawo akan musu wannan ana kiranta lugatul itimami akwai kuma lugatul qasri ay musu li'rabin isu asma'ul maqsura alismul maqsur misali ja'a abahu ra'aytu abahu sallamtu ala abahu akwai waɗanda akwai larabawan da gaba haka suke karanta su aba aba bil alif in ka zo li'irabi za ka musu li'irabin suna makasuri akwai kuma lughatun naqasi shine cire hurufin lini din gaba daya eh hadha akhun ra'aytu akhan nazartu ila akhi shikenan eh to shine ibn malik yake fada alfiyarsa warfa bi wawin wansibanna bil alif wajrun bi ya imamin al asma asif yake cewa min zaka zu in suhbatan abana wal famu minhu haisul mimu wal famu haisul mimu minhu bana abun akhun hamun kazaka wahan wa naqsu fi hadha al akhir ahsan wa fi abin wa taliyahi yanduru ونقصهن وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن له لياك جاءه أبينا ذات له تدو ودنغ أنواع للإعراب ناس يتترس يا مغانا أكان الإتمام يا مغانا أكان القصر يا مغانا أكان النقص wanda duk wannan mun sharhin baitocin nasa a wancan karatu na tufatul wardiya darasi na hudu da saboda haka ba sai mun maimaita ba mai so sai ya koma can to sharaɗin da ya kawo kawai nasu ne musu wannan li'rabi ya ce kullun kowanne daga cikin mubafan in sun zamo da idafa idan an yi idafas kenan za a yi musu wannan li'rabi banda idan aka cire su daga idafa saboda haka akun shine shi ake kira lugatu ainihin wato annaƙas kenan misali in ka ce ahun to shi kenan za ka yi mai li'irabi bil harakati zahira ja'a ahun ra'aytu ahan nazartu ila ahi ja'a abun ra'aytu aban nazartu ila abin haka za ka yi li'irabi shi shine kullun mudafan kowanne da sharaɗi masa wannan li'irabi na wawun alamar raf'a shine in an yi idafarsa ga damiri ko kuma suna idan kana cewa abu zaidin kana iya kuma idafa zuwa ga kafin ko damiri kawai abuhu abuka abuki yake cewa na sharaɗi na biyu mufradan kuma su zamo mufradai ba mufradai ana yana nufin kar su zamo jam'i kar su zama musanna idan ka yi tasniyat abun to za a yi li'irabin sa li'irabin musanna abun abawani to za ka mai li'irabin musanna kama ar-rajulani az-zaidani haka in ka kawo su jami'i kuma za a yi musu li'irabi na ainihin jami'i eh eh al'aba uku yawa sai ka yi musu li'irabi na jam'u taksir wanda an kai magana a kansa shine bil harakati az-zahira shine ja al'aba'u misali ko ra'aytul aba'a sallamtu ala al'abai saboda jami'i ne yau ja al'abawani ra'aytul abuwaini nazartu ila al'abuwaini sai kai masa lirabi na mi na tasniya tunda musanna ne yau to shi yasa ya ce maka mufradan in sun zama mufradi kowannensu ya zo mufradi ba jam'i ba ba musanna ba sharaɗi na uku mukabbaran su zamo mukabbara la musaggara ka a yi tasgirin su kar a yi musu tasgiri kar a ce uhayyun to idan an kai tasgirin su za a yi musu lirabi na bil harakati zahira haza uhayyun ra'aytu uhayyan nazartu ila uhayyin haka ubayyu tasgiri ne na ainihin abu ubayyu an ubayyu bin ka'ab wannan zaka ce haza ubayyu ra'aytu ubayyan nazartu ila ubayyin zaka yi li'irabin sa kamar na suna mufradi bil harakati zahira to su da sharuɗan da ya kawo sharuɗin da ibnu malik ya ƙara na hudu shine wa shartu zal irabi an yudafna la liya kar ayi idafa din su ga yal mutakallim idan aka yi idafa ɗinsu zuwa ga ya'ul mutakallim to ba za a yi musu lirabi na attaqdir kamar misali abi ja'a abi ra'aytu abi nazartu ila abi to anan duka za a yi musu al-i'rabu at-taqdiri ja'a abi ja'a fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi abi fa'ilun marfu'un وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه توصلها كذاك إلى إرادس إذا قدر ضمة ذاك قدر فتح ذاك قدر كمعينه كسرة to su ne sharuɗan yi musu wannan lirabi an turfa bilwawi ne ya batan alifdanni to sai mu takaita nan don wayancin suna buƙatar bayani wani sati mun dawo sai mu tashi wa fil musanna nahwu zaidan alif wa nunu fil mudari allazi urif abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masu albarka kuskure kuma Allah shi ya yi babu tambaya ko mai kira masu ba su da matsala an sha bayani na ismiya ce ma'anarta ma'anar mislu salihuna in ana karatu ka dinga tara hankalin kauri guda ba kafu ta cikin huruful jarri ba ce wadda an kai bayani a baya ba ita ba ce a gani ba kafu ta shirihi ta harafi ba ce wannan kafu ta shirihi ce ta suna ma'anarta mislu ana tawilinta da mislu salihun ko nahawu a salihun سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته